الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ita ku darasi na nawa ne? na bakwai ko? mun kai bakwai ustaz kana mai da mu baya to Allah ya taimaka darasi na bakwai a cikin nazmu al'ajin rumiya ta yahaya al'amuriti rahimahullahu ta'ala shi ma a wannan rana ta litinin 25 ga watan al-muharram hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara na da 1442 wanda ya daidai da 14 ko ga watan tara miladiya haihuwar annabi isa da maryam shekara ta 2020 za mu tashi babu alamatul khabdi ko babu mai magana akan alamomin jarra dama mun sha faɗa da alhabdu da aljarru duka abu ɗaya ne dama makarantar biyu ce akwai makarantar kufa akwai ta basara to su malaman basara suke kira aljarru malaman kufa su suke kiran alhabdu amma da abu ɗaya ne duka duka abu ɗaya ne babu wani bambanci alamatul khabdin lati bi hanbabat kasrun wa ya'un summa fathatun faqat mal yace alamatul khabdi alama jarra allati bi handabat wadda da ita ne ita jarra din nan take bambanta in in dabata ma'ana tamayyaza wanda ita jarra da ita take bambanta da sauran irin su arrafu da annasu shi yasa aka kira ta alama saboda ita za ka tantance cewa ita ce jarra sannan ga bambancin da ke tsakaninta da nasba da kuma rafa shi ne ma'anar behind robot da ita ne take bambanta da waninta kasurun waya'un sun mafathatun da su uku ne za su da yawa sosai akwai kasara hiyar asaliya ita ce ta asali ita ce tushe wa ya'un summa fathatun akwai ya'un sannan akwai fataha su kuma rassani fara'iyai ne ba su ne na asali ba sukan zo ne don su wakilci ita ta asalin kasara ɗin fakat ma'ana fakat ɗin nan kat wato kaɗai haka ne dai huwa ala babi fakat kaɗai ma'ana banda su ba na hudu ba kuma sama ga haka sai ce fakhfid bi kasrin ma min al asma'u li fi raf'ihi bi dhammi haythu yansarif yace fakhfid kai jarra ya kai dan uwa bi kasrin da yin kasara ma min al asma'u li daga abinda aka sani daga cikin sunaye cewa fi raf'ihi bi dhammi ane masa raf'a da dhamma duk abin da ane masa raf'a da damma to za ka yi masa da alhabdu bil kasri dama su kuma almarfu bil dammi ai an faɗe su sanannu ne ko yawwa kamar mi alismul mufrad suna mufradi aga yurfa'u bil dammi eh sannan muna da mi jam'u tafsiri shi ma yurfa'u bil dammi to sai ɗayan da ya rage jamil mu'annas as-sali to wannan su yake nufi an gani wayannan guda uku to zaka yi musu da jarra da ni da kasara kamar da zaka ce jaa zaidun ko zaidun kaga marfu haka zaka cewa marartu bi zaidin hmm ko yawa ja'at at-talamiz zaka ce marartu bit talamiz da jarra eh ja'at hindatun za ka ce marautu bihin datin shi ne abin da yake ne sauraka su uku ne eh su uku ne alisimul mufarad jam'u takasir jam'ul mu'annas as-salim amma fa haisu yansari idan ya zan yana juyawa yana tasrifi eh wannan yana ishara ka al-ismul mufrad tunda akwai al-munsarif akwai to na ana magana da al-munsarif sannan yana ishara ga jam'ut takasir shi ma akwai al-munsarif akwai gairul munsarif to yana magana akan al-munsarif eh saboda haka inda jarra inda khabda za ta zamo alama kasara za ta zamo alama khabda gare shi sai in sun zamo munsarifai to shi yake ishara wannan haisu yansari wannan taqayidi yana koma zuwa ga al-ismul mufrad jam'u taksir واخفض بياء كل ما بها نصب والخمسة الأسماء بشرطها تصب واخفض كي جرة بياء دياء يعني يقول مغانا أكان kasara kenan ko ya shiga furu rassa to kai jarra da ya'un sai ta yi wakilci akan kasara kulla dukkanin ma biha nusib duk abin da ana masa nasaba da ya'un to za ka bi jarra da ya'un shike dama kuma almajrur bil ya nawa ne to ka gani muna da eh uku ne ba biyu ba ne asma'ul khamsa ko jam'ul muzakkar salim sai al-musanna wannan su ne guda uku su ne ake yi ma nasaba ake musu jara da ya'un ko yawa amma ban da shi wanda ka fara kawowa jam'ul asma'ul khamsa yawa saboda haka waɗanda ake wa jarra da ya'un shi ne musanna kamar ka ce barartu bi zaidaini ko sannan asma'ul hamsa ko asita marartu bi akhika sannan marartu bil muslimina to kenan ce wanda yayi wa khafid biya kullama biha nusib kenan na ishara ga biyun kenan ko yawwa wal khamsatal asma' su kuma sunaye guda biyar bishar ɗiha tare da sharuɗansu wanda an ambaci sharuɗan ya musu lirabi ko me yake cewa a baya menene kullun mudafan mufradan mukabbara su ne sharuɗan da ya ambata ya ce tusif in ka yi haka za ka dace da daidai in ka bi wannan tsarin abin da ya sa ya ambaci wal khamsatul asma anan saboda su le irabin su cikakke ne tunda su ane musu rafa bil wawi ane musu nasba bil alif ane musu jarra da yawo su kuma waɗancan sai ya ɓoye maka su ba tare da ya ambace su ba shine jam'ul muzakkar as-salim da kuma al-musanna eh don su da nasabar su da jarra ɗin su duka ɗaya ne kamar yadda mai ɗan wanda ya faɗa akan menene mai dan wanda ya faɗa akan jabal muzakkar asali mun karanta fa nasbuhu ka jarrihi sawa'u shi da abin da ya faɗa sau da haka da ya mai jarra da ya mai nasaba duka abu ɗaya ne duka yawon za ka kawo ba bambanci ko? to sai ce wa khfid bi fathin kulla ma lam yansarif mimma bi wasfil fi'li sara yatasi wa khfid kai jarra bi fathin da fataha sabanin asali domin al-asl al-fathu bi me bilkasara to akwai alfatuhu akwai alhabdu bilfathi wanda sabanin asali ne asali shine ayi jarra da kasara to amma akwai kalmomin da ake yi wa jarra da fataha shi ne ce kulla malam yansari duk sunan da baya sarrafuwa almamnu min sarraf ko yawwa shi jarrasa fataha fataha din sai ta yi wakilci akan akan kasara din shi ne ce mimma bi wasu filfi'ili tsara ya tasi daga cikin kalmomin da sunan da yake ya sifantu da wazanin aiki ya sifantu da wazanin aiki to wannan ɗaya ce daga cikin alamu wanda ke nuna cewa suna layan sarif idan suna ya zo da wazanin aiki kamar a fa'ala wazani ne na aiki ko haka kuma ya fa'ilu shi ma wazani ne kace mi ya kajayi eh yawa kamar yazidu misali yazidu kaga suna ne ko ba suna bane amma yazo da siga ta yi yawa yazo da siga ta aiki kamar yadrib kaga wazanin su daya yaf'ilu hmm yawa ko ahmad ko afdalu misali duka wazani ne na af'ala fi'ilin madi to duk suna ya zo da wannan siga to ya samu sifa wadda za ta hana masa sarrafuwa wannan shi ake kira alwaznu eh waznul fi'il suna ya zo da siga ta wazanin aiki to wannan tunda cikin abinda aiki ya sifantu da shi shine baya karɓar jarra to shi yasa shi ma aka ya ɗauki wannan hukuncin saboda wannan alaƙar saboda wannan wannan alaƙar ko yawon to shi ne ibn malik kunga shi ma ya faɗa wajen rabil fatati ma la yansarif akan yi jarra da fataha ga suna wanda baya juyawa malam yudaf aw yaku ba'da al-radif da sharadi in ba a yi masa idafa ba ko aka sa masa alif da lam shi ma dan wadi mun karanta shi ko me yace raga wajurra bil fathi zuwal munsarifi falam tu'arrifu bi al aw tudbi to shi da abin da ya ambata shi ko akwai dan bambanci tunda shi ya ce siwa ibn malik ya ce kuma hmm me yace ma shi kuma ya amfani da ma yawwa shi ibn malik ya gabatar da idafa shi kuma dawar da ya gabatar da tarifi malam tu'arrifu bi al aw tudbi shi kuma ibn malik yace malam yu malam yudaf aw yaku ba'da al rabi to kaga akwai bambanci amma asalin baitin shine eh dama yayi iktisarin littafin ne daga alfiya in ka fahimci dan waje to alfiya za ta yi masa insha Allah to mun ji wazunul fi'il ko saboda haka zaka ce jaa yazidu ra'aytu yazida sallamtu ala yazida baka cewa ala yazidi me yasa saboda wannan wazanin jaa ahmadu ra'aytu ahmada sallamtu ala ahmada eh jaa afdalu ra'aytu afdala sallamtu ala afdala to shine abin da yake magana akai sau haka duk suna ya zo da wannan siga to mamnu ne min sarraf amma da wa'ancan sharuɗa wa'anda mu ambace su a karatun dan wadu shi kuma shi ma malam zai kawo a ƙarshe to sai yake cewa bi an yahuza lismu illataini aw illatan tugni an ithnataini a to sharadin yin wancan li'irabi da aka ambata waqfid bi fathin ba shi ya ambata ba to shine yace da sharadi bi an yahuza lismu illatayn da sharadin suna ya hadu da illoli guda biyu da mun ce illolin tara ne ko goma ko wanda shi malam zai ambaci wasu daga ciki eh insha Allah au illatan ko kuma ya ya tara illa guda daya tuguni anisnatayn wanda ita ta ta wadatar daga kawo illayi asali shine suna ya zo da illayi sannan ne ba zai sarrafu ba sau da haka yazidu banda illa ta alwazan na fi'ili to akwai kuma illa ta al'alamiya bayan wannan zaman sa alami shi yasa bai sarrafu ba shi yasa bai sarrafu ba to shine yake faɗa a nan sai zai gaya maka illa kwaya ɗaya duk sanda ka ganta ga suna to layan sarif fa'alifin ta'anifi aganat wahdaha wa sigatul jam'i allazi qad to alifin ta'anif duk suna ya ƙare da alifin ta'anif to aganat wahdaha ita ta wadatar ita kadai kan cewa suna ba zai sarrafu ba ita kuma kala biyu ce alifin ta'anif akwai al-mamduda akwai al akwai al-maqsura ina misalin al-mamduda kama asma'u asma kamata ya kawo sahara'u akwai salma'u irin su ashiya'u la ta saluwa an ashiya ako ba ce an ashiya ba saboda ya haɗu da alif a hamza ta tasniya ko mamduda to haka sahara'u misali to makasura musa kuma irin su to salma eh irin su kubura subura hubula eh eh sun kare eh to duk wanda ka gani ya zo da wannan siga shikenan ta wadatar eh ta wadatar amma da sharadi ya zan hamza din ta kari ta ta ta ta'anisi ce shine sharadi sai alama ta biyu wadda ita ma ta wadatar wasigatul jam'i allazi qadinta sai siga ta jam'i wanda da gare shi an raga an kai makura babu wani jam'i ba da ku shine jam'in da yazo da wazanin mafa'il ko mafa'il kamar masajid ko masabihu gani wannan ana kiranta sigatun muntaha aljimu to duk suna ya zo da wannan siga to mamnu ne min asfar suna nan da yawa eh malamai suka ce dalilin da yasa su aka wadatu da su ba sai an buƙaci wata illa ba shi ita wannan alifu tani shi ta'anisi karan kansa to illa ce na sarrafuwa wanda shi karan kanshi yana zaman illa a karan kansa an gani shi attanis sannan na biyu wannan alif din ita ma shi kuma sigatu mun ta halijimu saboda daga gare shi babu wani jami babu wani jami ba wani wazani da zaka kawowa kuma ka ce zaka mai da masajir jami saboda haka shine jam'ul jami eh duk wani jam'i da za a kawo za ka ga bai wucewa ‘yan nan ma'aunai bai wucewa to shi yasa aka kira shi da sigatu muntaljimu kuma shi yasa wannan illa ta wadatu sabanin sauran illoli sabanin sauran illoli wal illatan al wasfu ma'adilin urif a wazni fa'ilin aw bi nunin wa alif to illoli guda biyu su kuma waɗanda ake bukata ga suna to ga sunan zai ambata na farko alwasfu ma adali suna ya zai yana siffanta mai sunan da wani abu sannan tare da al'adulu abinda ake kira al'adulu shine a fitar da suna daga asali zuwa wani abu na daban su da misali kamar abin da ya shafi faɗin Allah ta'ala fanki ma tsaba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba masna akwai wasfu kuma akwai adil don asalin sa isnani isnataini isnataini fanki ma tsaba lakum minan nisa'i isnataini isnataini shine asali to da aka zaka ce masna to kaga an yi adil daga isnataini zuwa bi masana to haka shi ma sulasa da ruba an gani salasatan salasatan ko salasa salasa arba arba fanki ma taba lakum minan nisa'i an gani to wannan kenan shi ma mamnu'un ne min as-sarf saboda ga al'adulu ga kuma ga alwasu to shi yasa ba zai sarrafu ba to shine ma'anar wal illatani alwasfu ma'a adlin urif urif an san shi da haka aw wazni fi'lin ko kuma suna ya hadu da alwasfu tare da waznin fi'ili ga wasfu tare da shi sannan kuma ga waznin alfi'ili kama afdal da muka ba da misali ko kama ahmaru abu yadu aswadu ga alwasu sannan ga alwasu to shi ma duk inda haka irin waɗannan su ma ba sa canza eh yawa za ka cewa marartu bi rajulin aswada ba aswade ba eh au bi nunin wa alif ko kuma suna ya haɗu da alwasu sannan kuma aka ƙara masa nunin da alif a fishansa kamar sakaran atashan zam'an a gari to wannan duka ba sa juyawa me yasa saboda ga alwasu don an siffanta mai su da wani abu kaga atashan mai jin kishirwa rayyan me ma'anar rayyan wanda ya sha ruwa ya ƙoshi shi ne rayyano a gare sakaranu wanda ke cikin maye to wannan karga alwasu ga ziyadatu alif wa nun tunda akwai nunin ƙarshe sannan akwai alif kun ga illa biyu kenan saboda haka zaka ce sakaranu mamnun ne min as-sarf li illatayn alwasfu وزيادة الألف والنون تيتي وهذه الثلاث تمنع العالم to haka waɗannan sufofi illoli guda uku da ya ambata da alwasfu da al'adulu da abin nan da al'ad eh da wazunul fi'il an gani da ziyadatu nuni wa alif da alwasu da ziyaratun nun su yake nufi da wahazihi salas banda al'adar in an ka samu alwasu da alwazlu da ziyaratun nun wal alif wa'annan sifofi wa illoli guda uku tamna'ul alam tana hana masuna alami sarrafuwa ma'ana idan muka samu suna ga alwasu tare da shi kuma ga al'alamiya to ba zai sarrafu ba ba zai ba zai sarrafu ba haka in buka samu suna ga wazunin fa'il tare da shi an gani? kai adal yake nufi ba alwasu ba al'adulu da wazunin fa'il da ziyaratun nunin wa alif duk sanda muka samu ɗaya alami ya sifantu da ɗaya daga cikin wa'annan illoli guda uku to ba zai juya ba so da haka in muka samu alami kuma ga al'adulu to shi kenan kamar umar ma'adulun ne min amir asalin umaru amiru amiru kuma kaga wasu ne mai rayuwa to sai aka aka ɗauko shi daga wannan wazanin sai aka mayar da shi umar shine ma'ana adalin almailu min shay'in ila shay'in akhar a karkatar da abu daga wani abu zuwa wani abu to saboda haka umar mamnu'un ne min sarf shi yasa zaka ji ana cewa an umara ba a cewa an umari me yasa eh saboda ga adulu sannan ga al'alamiya babu wasu eh babu abin nan ga al'alamiya ko akwai wasu din amma wasu din daga asalinsa asalinsa shi adda wasu an gane wannan saboda haka ya haɗu da illa guda biyu ko kuma ya haɗu da me da waznul fi'il da kuma alamiya kama ahmadu ahmad ahmad alami ne sannan kuma ga waznu fi'il tare da shi kamar yazidu da mun ka ambata da su alabi ne kamar yasribu ɗaya daga cikin sunayen madina an gane kamar shammaru suna ne shi ma shammaru shi ma alami ne sannan gashi da wazunu to shine yake nufi da wa hadhihi salasu tamna'ul alam wayannan guda uku da aka ambata da al'adul da waznul fi'il da ziyaratun nun wal alif in alami ya hadu ɗaya daga cikin su to ba zai juya ba ziyaratun nun wa alif shi kuma kama usman kaga an ƙara nunun da alif mm sauban mm to wayannan ba su juyawa me yasa saboda ga alamiya sannan ga ziyada to wannan shi ne kamar hamdanu da makamantansu so banu kuma eh eh salbado da shi eh amma so so so banu bai ciki waza da tarkiban ko kuma alami ya ƙara da tarkibi التركيب المزج تركيب كشي كشي ne akwai التركيب الاسنادي التركيب الاضافي التركيب العددي التركيب الوصفي التركيب المزجي suna da yawa to amma ɗaya yake nufi ana shine at-tarkibu al-mazji shine asalin sunaye guda biyu sai a mai da su guda kamar ma'adi kariba ba'ala bakku hadara mautu asalin sunaye guda biyu ne eh amma banda wanda ya kare da wai irin su siba wai raha wai mardu wai banda su murakkabi ne wanda asali ne sunan biyu ne sai aka mai da su guda amma bai kare da wai wai din nan saboda haka ba'alabak ga alamiyanci sannan ga at-tarkib sau da haka daga cikin illolin da ka hana masu na sarrafuwa shine akwai a tarkibul mazajiyu a tarkibu al mazajiyu shi kaɗai amma ban da su al'idafi da makamantansu wa asma al'ajam ko kuma alami ya ƙara da sunaye na uzuma wayanda ba larabci ba irin su ibrahim ismail ishaq ga ujuma kuma ga al'adamiya irin su yusuf da makabantarsu eh to kun ga illa biyu kenan ga tarkibu sannan ga al'ujuma saboda zaka ce ja ibrahimu ra'aytu ibrahima ya ibrahima sallamtu ala ibrahima ibrahim mamnu'un min as-sarf lil ujuma wal alamiya saboda asalinsa ba larabci bane ko sannan ga shi alam eh mun ba da asabin ko ayyo nami eh to yoshi an ka bai an ka ba su ba ce an kai a ƙara bincike ba ko sai ta asabar ne za a kawo to babu laifi babu laifi to sai ta ƙarshe kaza ka ta'adisun bi ma'ad al-alif fa in yudaf aw ya'ti ba'da al-surif to haka kaza ka ta'anisun bi ma'ad al-alif kun san mai al-mu'annas bil alif don ta'adisi kashi biyu ne akwai wanda aka yi shi da alif akwai kuma wanda babu alif ko to wanda babu alif shine zai magana a kansa shi ma yana daga cikin alamun da ke nunawa kan suna mamnu'un ne min sarf shi kuma kala biyu ne yawwa akwai al-mu'annas al-ma'anawi akwai al-mu'annas ghairu al-ma'anawi an gane? ko ba gane ba eh duk wani ta'adisi duk wani mu'annas in yana da ta'un to gairu ma'anawi ne duk wani suna mu'annas idan baya da ta'un to ma'anawi ne ko ka ce majazi ko hakiki duk wanda ya yi ma sauki saboda haka irin su aishatu irin su hafsatu fatimatu duk wa'annan mamnu'un ne min as-sarf me yasa litanis wal alamiya aisha larabci ne fatima ma larabci ne hmm to shine dalili saboda haka ta'anisin da yake wadatarwa kadai shine da mai alif shi yasa ya fara maka da shi sai ya aje maka wanga karshe don kakka rikici amma ta'anisi da ta'un eh to wannan yana buƙatar wata illa su zama su biyu kamar Fatima ga alamiya sannan shi yasa zaka ce qalat fatimatu ra'aytu fatimata sallamtu ala fatimata kaga ala fatimata fatimata majrurun ne ko وعلامة جره الفتح نيابة الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للألمية والتأنيث والتأنيث إيه. فأقول كما المؤنث wanda yake alma'anawi wanda bai da ta'un shi sharaɗinsa sai in harufansa sun wuce uku sannan ne ba zai juya ba kamar zainabu amma yan harufansa sun kasa mahudu to yana juyawa kaga hindun منصرف لي جاءت هند رأيت هندا سلمت على هند سبان زينب زينب to duk suna mu'annas in dai harufansa sun wuce hudu kuma baya da ta'un eh wanda bai da ta'un ake magana to layin sari to shine yake magana anan bima adal alif to amma duk abin nan da an ka gaya maka na rashin sarrafuwa sai in sun cika sharuɗa guda biyu su da zai ambata fa'in yi zof au ya ce ba da al sorif in ka yi idafa ɗaya daga cikin wa'annan da an ka baya ma kowanne daga cikinsu to za ka juyar da shi za ka ce ja ta aisha tuna ra'aitu aisha tana sallamtu ala aisha tina ja usmanuna ra'aitu usmanana sallamtu ala usmani na saboda saboda idafa hmm to in ko ka same in mai doka alif da lamun ne shikenan surri kama almasajid wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid ko daga fil masajid aga munsarif saboda bi al-alif wallah to shi ne abin da yake magana wanda ke ɗauka alif da lam an sami alif da lam sai ya sarrafa wanda bai ɗauka alif da lam irin su usman aisha in an yi idafarsa sai ya sarrafa shi kenan babu ishkali to amma in dai an je cikin ɗan wardi zai ƙara wasa a bayani don akwai abubuwan da bai yi da kawowa ba amma dai nan za mu takaita سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته